بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wani littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما من شيء من أقوه دوة سفر هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم على دبوه بطريق لدى أربعين دا أقوه واندي ديدي دبوما وتنترى ميلادية لدى دبوه دا إشرين دا ساتي دا قبات منسايا أكان حديثنا إشرين دا حديث أبي المرسد yake cewa ubay bin ka'ab muka ce abu murtad abu munzir afwan alkunya ce ta ubay dan ka'ab baban munzir wanda ya da Allah ta kara tabbata gare shi kala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid min yace akwai wani mutum wani sahabi wanda ban san wani mutum ba wanda ya yi shi nisa ga masallaci kenan ya yi kowa gidan shi ya yi kowa nesa da masallaci wa kana la tuqti'uhu salatun wa sallah batta kunci mishi duk salloli guda biyar da za a yi tare da shi za a yi da cikin jama'a fa qila la sai aka ce mishi aw qultu lahu ubay bin ka'ab yace ko na cewa wannan mutum law ishtaraita himaran tarkabu fil azluma da dai a ce ka sai wani jaki wanda za ka hau a cikin duhu ka taho ko da dare yayi wa fi ramda haka nan a lokacin da rana ta dau zahi kasa ta dau zahi lokacin da kananan dabbobi suke sukuwa dalilin takonsu ya ɗau zahi na dalilin rana ta ɗau zahi ko afon ƙasa ta ɗau zahi faƙala ma ya surru ne anna manzili ila jambil masjid ya ce bayya birge ne ya kasance gidana a kusan masallaci yake inni uridu an yuktab yuktaba li mamshaya ila masjid ni ina so a rubuta min ladan tahiya na ya zuwa masallaci wa ruju'i da komowa ta idza raja'tu ila ahli lokacin da na komo ya zuwa iyalaina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin wannan sahabi qala qad jama'a Allahu laka zalika kullu Allah madaukaki ya hada ma wannan abin da kake fata na Allah ya rubuta ma ladan tahiyarka da komowarka zuwa gida qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya ta imam muslim inna laka mahtasabt lalle kana da lada kana da abin da ka nemi ladan shi ar-ramda'u al-ardu allati asabaha al-harru ash-shadid ramda' shine ƙasa ko turbawa turbayar da zahi mai tsanani ya same ta na rana idan za mu tashi akan wannan hadisi gabanin haka na karantar da mu niyyar mutum ya yi niyya ta alkhairi to allah maɗaukaki na ba shi lada sannan kuma hanyoyin alkhairi suna da yawa idan mutum baya da dukiyar da zai sadaka ga yadda zai ya samu alkhairi in baya da wancan ga wancan taska in babu wannan hanya akwai wata hanya daban shi yasa malam ya kawo babi na yawancin hanyoyin alkhairi قال المؤلف رحمه الله الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبيو عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص أن سمونا حديثي دقى بابا محمد الكنية شتي سنش عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ke cewa arba'una khalsatun aw khalsatan alaha manihatul al'ams akwai tabi'o'i guda arba'in wanda alaha wanda suka yi wanda take mafi girmanta manihatul al'ams kyautan nono da za ka wa wani kana da dabba ka ba shi wannan dabba ya tatsi nono ma min amilin ya amalu bi khalsatin minha babu wani ma'aikaci ko mai aiki wanda zai yi aiki daga ɗaya daga cikin wannan ɗabi'o'i guda arba'in raja a tsawabiha iya kwaɗayin lada ladanta wa tasdiqa mawudiha kuma da gaskatar da alkawalinta da aka yi da cewa gobe kiyama Allah maɗaukaki zai wa mutum sakamako da abin da yi a nan duniya illa a da khalahullahu bi aljanna face sai Allah maɗaukaki ya shigar da shi aljanna dalilin wannan kyauta ko kuma aikin alkhairi da yi rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi qala al-manihat abinda ake cewa maniha an yu'tiyahu iyaha mutun ya ba wani mutun dabbar shi li ya'kula labanaha domin ya sha nonanta nan muka ce al'aql galiban iya zuwa da abinda ake ci ne amma kuma iya iya daukar ma'ana sha labanaha thumma yaruddaha ilai sannan ya maida mai dabbar shi na ka gani wannan ma hanya ce ta farki ne na samun lada hanyoyi ne na alkhairi domin duk lokacin da ka ba ka shigar da farin ciki ga wani ɗan'uwanka musulmi to kana da ladan wannan abin da ka faranta mushi dare da shi shi ya sa malam muhammad bin salihu al-utaimin rahimahullah yake cewa fa fi haza a cikin wannan ne dalilun ala anna kasratul wancan hadisi لا شك أن للنية أثرا كبيرا في صحة الأعمال إكتا باب شكو جواغ كيكاوى النية تنادى تاثيري ingantacce kuma cikin ingancin ayyuka wa asaran kabiran fi thawabiha hallo kuma tana da lada mai yawa tasiri mai yawa a cikin ladanta wa kam min shakhsayn yusalliyani jami'an ba'dhuhuma ila janbi ba'd ومع ذلك يكون بينهما بقدر الثواب مثل ما بين السماء والأرض ya kawo misali ya ce mutum nawa ne mutum biyu wanda za su yi sallah wannan iya kusan wannan to sai dai kuma an samu bambancin lada tsakanin wancan da wancan kuma ba abin da ya kawo wannan sai kyakkyawan niyya na nan wannan kuma ta bangaren kyakkyawan niyya da aiki mai nagar na kwarai الثالث والعشرون حديثنا عشرون دقوق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه an samu wani hadisi daga adi da hatim wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi na cewa ittaqun nara walau bi shaqqi tamra ku ji tsoron shiga wuta ko da dai da ɓaran dabino ne rabin dabino a ce ga dabino guda ɗaya ta ka ɓara shi ka ba wani sadaka wannan ka ji tsoron shiga wuta da wannan ɗan abu da ka ba da na dabino a dai mutum zai yi tunanin cewa menene dabino haɗin raba shi biyu in yi kyauta da shi to wannan ma sai kasance sababi ne na shigar ka aljanna wannan hadisi na karantar da muhallau hanyoyi na alkhairi suna da yawa kuma alhamdulillah Allah maɗaukaki ya shar'anta mu ibadodi domin ya tahiyar da mu ya zuwa babban manufa ita ce aljanna na daga cikin wannan hanyoyi shine sadaka domin sadaka kamar yadda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقة تنا بجي كسكري تنا بني كسكري دا زنبي كما يند روايتي كشيوتا wanda za ka bada na sadaka to da ikon Allah wasu kurakuranka musamman ma abinda baya da alaka da haƙƙi na ɗan adam haƙƙinka da Allah abinda yake tsakaninka da Allah to da sadaka Allah maɗaukaki zai kankare ma wannan zunubai shi yasa malam ya kawo wannan hadisi ya yi bayanin cewa akwai rana gobe kiyama Allah maɗaukaki zai wa kowa magana ba tare da wani ɗan tamfarashi ba wanda zai fassara magana Allah da gaba da gaba ya ce mashi wane kaiwa ne kasan kayi kaza kayi kaza kayi kaza ya tabbatar mashi da haka ne ce lalle na yi ya ubangiji sai Allah ya maɗaukaki ya ce mashi to kamar yadda na rufa ma asiri a duniya wani bai gaba ta'asar da kake yi haka a yau kuma zan baka gafara ta marahama kuma ba da komai ba da irin hanyoyi na alkhairi da mutum yake yawaitawa a nan duniya da sadaka da abin da ya kama da haka na'am wa alaikum salam wa rahmatullah ko da kalma ce yanzu akwai kama hadisi nan zai zo za mu ga tasbihi da za ka yi subhanallah sadaka ce alhamdulillah sadaka ce allahu akbar sadaka ce ka yi adalci tsakanin mutane sadaka ne ka yi umarni da kyakkyawan aiki sadaka ne kalma mai daɗi sadaka ce idan kamar yadda hadisi gabata kuma ga hadisi nan zai zo gaba insha Allah. nan wannan na karantar da mu cewa sadaka tana tsiratar da ma'abocinta daga wuta ko da ta karanta shi sa masala sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra gaba yake cewa fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyiba idan mutum bai samu ba abin da zai bada to da kyakkyawan magana kuma ba abin da yake kyakkyawan magana kamar karatu alqur'ani mai girma domin shine magana wadda ta yi kowace daɗi kalmomi na alkur'ani shine kuma da sauran abeban da ya kumshi na ambatan allah maɗaukaki tasbihi ne tahlili ne da sauran dangogi na zikiri umarni da kyakkyawan aiki hali da mummunan aiki neman ilimi da karantar da shi duka wannan abubuwa ne wanda suke da amfani sun kumshi alkhairai mai yawa قال الرابع والعشرون hadisi na 24 ha na wafi riwaya fatakun nara wa rabu shiƙi tamra faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba akwai wata riwaya da yanzu dai ma bai zo min da shi a cikin wannan shari'a karanta mun shi ma min minkum min ahad ma minkum min ahadin illa sa yukallimuhu rabbuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman haka ne ne ko babu wani mutum babu ɗaya daga cikin ku face sai Allah ubangiji ya mai magana kuma magana Allah nan magana ce wadda zai shi ba zauren canzance ba magana ce wadda ta kumshi harkofi wadda ta dace da Allah madaukaki mai sauraro zai gane abinda Allah madaukaki yake faɗi min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani dan tamfarashi tsakanin Allah da wanda yake zaiwa magana na'am fayanzur fayanzura ayman minhu ya kalli ɓangaren damar shi fala yara illa ma kaddama bayya ga komi sai abin da ya gabatar a nan duniya wa yanzu ash'am min ya kalli ɓangaren hagumkin shi haka nan ma fala yara illa ma kaddama ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar na ayyuka a nan duniya in alkhairi in shar wa yanzu bai na yadayi haka ya kalli gaban shi fala yara illa nara tilka a waje ba abinda zai gani sai wutar jahannama a gaban shi qala nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqun nar walau bi shiqqi tamra dalilan haka mutun ya ji tsoron shiga wuta da ko da dai da bangaren baran dabino ne shine rabi ka raba ko kuma ka kadan da haka nan idan wannan hadisi na karantar da mu kyakkyawan magana sadaka ce da dukkan abin da mutum zai bada na alkhairi to wannan sadaka ce abu ne wanda sababi ne wanda zai kasance mashi zai tsiratar da shi daga wutar jahannama na qala fa illa majid fa bi kalimatin tayyiba idan kuma baya da abin da zai bada baka da dala baka da komi na abin da zaka bada to kakka kasa da kyakkyawan magana shi kuma bayani ya gabata kyakkyawan magana ta kumshi karanta alqur'ani mai girma ta kumshi tasbihi da tahlili ta kumshi umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummunan aiki ta kumshi neman ilimi da karantar da shi da abin da yi kama da haka na ƙala rabi'ul 20 hadisi na 24 an anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ce inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu 'alayha aw yashraba aw yashraba yashraba sharbata fa yahmaduhu 'alayha yake cewa lalle Allah madaukaki na yarda ga bawan shi ya ci wani abinci ci guda ba ana nihin noma guda ba a'a ya fara cin abinci ya kare fa yahmaduhu alaiha ya gode wa Allah madaukaki yace alhamdulillah wa yashraba ash-sharba ya sha sha guda ba kwatawa ba sharwa ya sha ya koshi ya kare karshen farawa da karshe fa yahmadullah alaiha ya gode wa Allah madaukaki akan wannan shari domin ni'ima ce ni'ima ce babba Allah madaukaki ya azurta ka da yadda na abinci don ba dabarar ka bace haka abin da zaka sha ba dabarar ka bace ba sai zaman tu wannan ni'ima da Allah madaukaki ya ma ta ta cancanci ka godewa Allah madaukaki kuma wannan abu da zaka yi dan abu kadan sababi ne na shigar ka aljanna domin godiya godiya sababi ne ambato ne kuma wannan ambatan Allah sababi ne na shigan mutum aljanna kuma Allah madaukaki ya sare mishi domin in ba sauƙaƙewa ta Allah ba da baka samu ba nawa wanda bai ci ba abin da kace nawa ne wanda bai sha ba abin da ka sha to sai zaman to wannan ni'ima ta cancanci ka godewa Allah madaukaki wannan kuma na daga cikin ladubba na aikace domin abinci cin abinci ko sha abinci iya da ladubba na aikace da ladubba na maganganu wannan godiya ga afwan godiya ga Allah madaukaki akan ci da shana daga cikin ladubba na fada na fada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdullah bin Abi Salim Abdullah bin Abi Salama afwan kan cewa idan zai ce ci bismillah kuma ya ci gaban shi to wannan kenan fadi aiki ne ladabi ne na aiki sannan kuma in zai ci ya ci gaban shi na wannan kuma ladabi ne na mene na aikace na قال المؤلف رحمه الله الخامس والعشرون حديثنا عشرون دبير عن أبي موسى رضي الله عنه أنصب هنا حديث لدى أبو موسى العشعري وأن يرجع الله تكار تبتع عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi kaleji ala kulli muslimin sadaka wajibi ne akan kowane musulmi sadaka ina haƙƙi ne na Allah akan kowane musulmi yayi sadaka kala sai abu musa al-ash'ari ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita illam yajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni labari a ce mutum bai samu ba abin da zai sadaka kala ya amalu biyadihi to ya yi aiki da hannun shi ya yi aiki da hannun shi fayan fa'u nafsahu wai ta saddaka ya amfanar da karshe ya yi sadaka nan sabanin halin da mutane suke cikin sai mutum ya yi kwance iya ganin mutane suna kai kawo suna zuwa suna neman arziki shi a kwance kuma ya tsaya iya miƙawa mutane hannu abinda ake so ga musulmi ya zamanto mutum ne mai dogaro da kanshi zala sallallahu alaihi wasallam ta la takunu kallan ala nas kada kuka zamanto yauni akan mutane inda da lahiya da dama to mutun ya tashi ya nema cikin neman nan ya sa Allah madaukaki gaba ya nemi taimakon Allah madaukaki sai kaga Allah madaukaki ya taimaka mashi na'am sannan ya amfanar da kanshi kuma yayi sadaka qala ara'aita illam yastati zala sallallahu alaihi wasallam ba ni labari idan ya zamanto ba zai iya ba baya da halin aiki baya da lafiya ko baya akwai rauni tare da shi qala yu'inu zal hajati al malhuf to taimakawa ma'abucin bukata tsananin bukata zaka kaga mutun zaka ya iya ta kokarin dora kayan shi a bisa dabba ba zai iya ba ka tallafa mashi kaga iya tura mota ta ki tashi kama ka tura mashi kaga wannan lalle ma abocin bukata ne a ga za mashi da dan abin da kake iya qala araita illam yastati zala sallallahu alaihi wasallam ba ni labari idan ba zai iya ba qala ya'mur bil ma'ruf ya'muru bil ma'ruf aw al khair to yi umarni da kyakkyawan aiki ko yi umarni da alkhair duk abin da ya ga kyakkyawa ne ya ga mutum iya sakaci da shi to ya gaya mai wannan fa abu Allah iya son shi wajibi ne abu ne kaza da kaza ya gaya mai hukuncin Allah abu ya gaya mai abin da Allah madaukaki ya gindaya na shari'a ko manzon sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba yi umarni da alkhairi ba ya da ya ga wani mutum abokin shi ne wani dan uwan shi ne iya da halin da zai taimaka wani dan Allah wani taimakawa wani wani iya cikin matsatsi ko iya cikin wani hali kinan yayi umarni da alkhairi ko abin da ya kama da haka qala yace ara'aita in lam yaf'al wa zala sallallahu alaihi wasallam ba da labari dukkan wannan matakai idan mutum bai aikata ba qala yumsika an shar idan ba zai iya yi alkhairi ba na farko ba zai iya sadaka ba ba zai iya aiki ba ya amfanar da kanshi ya sadaka ba zai iya taimakawa wani ba a cikin biyan bukatar shi ba to me zai yi ba zai iya umarni da kyakkyawa aiki ba saboda ba zai iya ba baya da wannan matsayi domin akwai lokacin da faɗin ma a yi abu kaza sai kana da dama akwai damar da baka da shi za mu yi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a da kan mataki mataki na kusar da abin da ya zamanto baya da kyau munkar mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان nan kaga abin da ya zamanto baya da kyau shari'a ba ta yarda da shi ba kana da dama kana da mulki kana da ikon da zaka hana da hannu to hana abin da ya shahi diyanka ne ya shahi matanka ne ya shahi wani naka na kusa wanda kake daukar nauyin shi da abin da ya kama da wannan kana da karfin mulkin da zaka hana da hannu idan ba za ka iya ba to faɗi da baki to bakin ma kaga in ka faɗi matsala ce tana yiwa ba a ɗaure ka alkhairin da kake yaɗawa a cikin mutane a rasa yanzu sai kake abu a zuciya wannan kuma shine mafi raunin imanin mumini ya ga abu wanda Allah bai yarda da shi bai kyamar wannan ya yi takaici ina ma iya da ikon canzawa ko ina ma iya da ikon hanawa wannan jin takaicin wannan na zuciya shine mafi raunin imanin musu to amma kuma yanzu da yake fitintunu sun yawa zaka ga abu kana kana kyamar shi yau da gobe wata rana har ya zamanto saboda yawan aikata ce da ake sai zamanto kawai ka dashe zuciyar mutum ta dashe bayya ganin ma kamar wannan abu banna ne sai zamanto ka rayu cikin shesa na da hatsari mutum a duniya ya rayu cikin lalatattu domin duk irin nagartar shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe iya ganin wannan lalata sai zaman to ta zame mai sajiya ta zame mai al'ada bai ya kyama wannan abu na'am shi yasa nan yace mai yumsiku an shar idan mutum dukkan wannan abubuwa ba zai iya ba to yayi kokarin kame sharri sharrin shi kai ya yaɗu zuwa mutane fa innaha sadaqa wannan ma sadaka ce ta duba ka gani hanyoyi na sadaka daban-daban mataki-mataki in ba ka iya wannan ga wannan idan ba za ka iya wancan ba ga wannan wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi sai sabon babu kala kalar mu'allif rahimahullah babu al-iktisad fi ta'a babu wanda yake karantar da mu takaitawa tattali a cikin bauta Allah madaukaki me ake nihi da iktisada anan tattali shine ka a wuce gona da iri kuma ka ai sakaci khairul umur awsatuha Allah madaukaki ya kamantar da wannan al'umma kan cewa al'umma ce wadda take tsakatsakiya ba al'umma ba ce wadda ta wuce gona da iri kuma ba al'umma ba ce wadda ta zamanto tana sakaci to haka ake san ibada kakka huce a bisa umarnin da Allah maɗaukaki ya yi ko mazo a cikin ibada kuma kakka kasa a cikin abin da za ka iya kakka tauri wannan shi ne ake nihi da tattali a cikin bauta kamar yadda al'allama shekul islam shekul muhammad bin salim usaimin rahimahullah yake cewa lamma zakar al-mu'allifu rahimahullah fil bab as-sabiq kathrat turuq al-khair bayyana fi hadha al-bab annahu yanbaghi lil insan an yaqtasid fi ta'a bayan malan yayi bayani a babin da ya huce hanyoyi masu yawa na alkhairi sai yayi bayanin babi wanda ya kamata mutum yayi tattali a cikin da'a فقال باب الاقتصاد في الطاعة والاقتصاد هو أن يكون الإنسان وسطا بين الغلو والتفريط shine mutum ya kasance tsakatsakiya tsakanin huce gona da iri kuma da tsakanin sakaci li'anna hadha huwa al-matlub min al-insan fi jami'i ahwalihi kuma wannan shine ake so ga mutum da a cikin dukkan halin shi da yanayi an yakuna da'iran fi wasdin bainal ghuluwi wat tafrid ya kasance ko da lokaci iya tsaka tsakanin huce gona da iri da sakaci qala allah ta'ala allah madaukaki yake cewa wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama na daga kyawawan halulluka sifofi na mutanen wanda za su gashi aljanna firdaus sune mutanen da idan za su ciyas basa kwabo ba sa wuce gona da iri ba za su wulakantar da abinda za su ciye su ba mukatar misali abinda mutum goma zai ce ka a zuba ishirin abinda mutum goma nan za su yi saura har a ba da hanyar saura ya zama to ya wulakan walam ya kuma abincin da ya kamata mutum goma ya ce ka a zuba na mutum shida ko bakwai a'a ya zama to daidai wa daida shi yasa Allah madaukake ce wa kana baina zalika kawama sai zamanto daidai wa daida ka a yi wuce gona da iri kuma ka a yi sakaci kala wa haka da ta'a kuma haka nan ne biyayya ga Allah yan bagi an ya tsatasi da fiha ya kamata mutum ya yi tattali a cikinta bal ya jibo alai mala ya ce kai wajibi ne ma a kanka ka yi tattali a cikinta wala tukallaf nafsuka tukallif nafsaka mala tati kadda ka dora wa ranka abinda ba za ka iya ba ya anna nabiya sallallahu alaihi wasallama lamma balagahu khabara thalathat alladhina qala ahaduhum domin mazala sallallahu alaihi wasallama lokacin da labarin musahabbai guda uku wanda suka ce ɗayan su yace inni la atazawujun nisa yace ni ba zan yi aure ba sun zo suka yi larwai suka tambayi mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bau yake yi wanda ya zamanto galiban ba a ganin shi suka ba su labari sai kowa ya ce yo idan ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka gafarta mashi abinda ya gabata na zurbin shi da wanda zai zo iya irin wannan ibada ina mu kenan mu sai mu sake mu zage mu nade damtsi domin mu yi aiki fiye da wanda mazala sallallahu alaihi sallama ya yi da ya ji labari sai waɗaya daga cikin sai ce ana inni la a cikin hujjin nisa ni ba zan yi aure ba kawai zan yi watsi da mata ne na biyu ya ce a sumu wala aftur ni kuma zan yi ta azumi dare babu zancen shan ruwa kullum azumi zan yi na uku ya ce a kuma wala anam ni kuma zan tsaya cikin dare ba zan yi barci ba ina tabbauta ina kiyamun lai manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ji labarin su sai ya hau kan mimbar ya yi khutba ya godewa Allah madaukaki ya jinjina mushi ya ce ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza me ya samu wasu mutane suna cewa kaza da kaza da kaza da kaza bayan an gaya musu da wani da wani da wani amma nan saboda kawo neman gyara ne a gyara bai ambace su ba sai ce ya faɗi laihin da suka yi saboda laihi ya shahi kowa kan ma wani ya yi tamanin ya yi kwaikwayo da abin da suka yi sai ce ina me ya samu wasu mutane suke cewa da kaza da kaza inni usalli wa ana usani ni ba ina sallar dare kuma ina barci ba gaba ɗaya ba dare na nake hana ido na barci domin mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wali jismika alayka haqq hatta jikinka iya da haƙƙi a kanka ina idan ka hana idan ka barci to fa tabbat ka rikitar da kwalluwa kwalluwa ba za ta ɗauki wasu abubuwa da yawa ba yace to ni ba ina sallah kuma ina kwantawa in huta wa asumu wa afṭir kuma ina azumi wani lokaci kuma in sha ruwa wa tazawujun nisa ina auren mata faman ragiba an sunnati falaysa minni dukan wanda yayi bai kwadayin sunnata ba yayi watsi da sunnata to bayya daga ciki daga daga cikin al'ummata ta kwarai na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa rishin kwadayin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huce gona da iri ne kuma haka shi kuma Allah madaukaki ya sa manzo abin koyi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir na nan mala ya kawo wannan hadisi wannan babi kenan sai kuma ya biyo da shi da dalili daga alqur'ani mai girma sai ce qala Allah ta'ala qaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa wannan harfa ne guda biyu na hijai ba su da ma'ana sai dai kuma galiban suna karantar da mu gagara misalai da badau da Allah maɗaukaki yawa larabawa da dukkan aljannu da mutane da dukkan wanda za su iya kawo misalai na alkur'ani mai girma aya ce ko surori biyu ne ko surori goma ne ko abin da ya kama da haka duk da cewa harfa da na larabci amma laraba ta kasa kawo misali na alkur'ani kuma galiban idan waɗannan harfa suka zo to za mu ga Allah maɗaukaki na ambata alkur'ani mai girma ne daga nan na ambata hukunci ko kuma alkur'ani mai girma ma an zanna alaika alkur'ani na tashka ba mu sabkas ma alkur'ani ba don ka samu tsiya ka lalace ka gamu da tsiya a'a wa qala ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah maɗaukaki na nihin ku da sauki a cikin dukkan al'amari bayyanihinku da tsanani a bisa abin da ya shar'anta mu ya shar'anta mu duk abin da Allah madaukaki ya shar'anta ko manzo sallallahu alaihi wasallam to cikin sauki ne babu tsanani a cikin shi idan ka ga tsanani to kai ka shigar da shi ba Allah ba ba manzo sallallahu alaihi wasallam na'am ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba ko sai zamanto mu tashi akan hadisan da malamin ambata abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk